والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كما روى في حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث بثلاث ركوعات وأربع ركوعات كما روى أنه صلى بركوعين والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين وأنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم وقد بين ذلك الشافعي وهو قول البخاري وأحمد وأحمد بن حنبل في إحدى روايتين عنه والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم يوم مات إبراهيم ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف كسوف ولا كان له إبراهيمان ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب وكذلك روى مسلم خلق الله التربة يوم السبت ونازعه فيه من هو أعلم منه كيحيى بن معين والبخاري وغيرهما وبينوا أن هذا غلط ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحجة مع هؤلاء فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأن آخر ما خلقه هو آدم وكان خلقه يوم, يوم الجمعة وهذا الحديث المختلف فيه يقتضي انه خلق ذلك في الايام السبعه وقد وقد روى وقد روي اسناد اصح من هذا ان اول الخلق كان يوم الاحد وكذلك روي ان ابا سفيان لما اسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج بام حبيبه وان يتخذ معاويه كاتبا وغلقه في ذلك طائفة من الحفاظ ولكن جمهور نجوم الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها وهم يعلمون علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها وضبط الكلام في هذا له موضع آخر kawo magana ta kawo kan hakim wanda shi ne asalin wanda magana ta ta ta ibn taymiya yayi wannan layin da mu inda ya kawo hadisin Umar hadisin lamma qarafa Adamu khati'a hadisin tawakkul annabi Adam da sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama inda hakim ya rawaito wannan hadisi har ma ya inganta shi ne da cewa shi kansa hakim da ya tuka da walwala saboda hadisin hadisin Abdurrahman ne ibn Zayd da Aslam shi kuma Abdurrahman ibn Zayd da Aslam ba karɓaɓɓe ba ne a gurin malaman hadisi kankan hakim yana daga cikin shi da kansa kamar yadda ibn taymiya ya kawo mana magana da ya faɗa a cikin al-madkhal ila sahihai yana cewa Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam ya rubuta hadisai na ƙarya ba da gudu ba da ba gaskiya ba daga babansa kuma shi ke da laifin ba wai babansa ba dan kenan shi kansa hakim bai dauki Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam a matsayin wanda ya kamata a dogara bisa ruwayarsa ba to amma abin mamaki ne ya kawo riwaya ta cikin mustadrak ya kuma ce hadisi ne da bibi bukari da muslim da fitar da shi ba yana mamaki rashin fitar da shi da baki ba sannan ma ya ce wannan shi ne farkon hadisin da na fitar na abdurrahman ibn zaid bin aslam suka ce wani hadisi da inganta ba abdurrahman ibn zaid bin aslam ga matsayin da gurin malaman hadisi sannan kuma banda shi ba hadisi yana da wasu illolin daban kamar abdullahi muslim al-thawri shi kansa majnuni ne majnuni hali majnuni aini ne ba ba ma san wane ne shi ba to kaga wanda ba ma san ya yake ba ta yaya ne za ka zo hadisin sa a matsayin hadisi na manzon sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan magana ita ce ta sa ita ce ne ya karkato akalan bayanin sa har yanzu yana cewa shi kansa hakin na inganta hadisi to akan dangi a jiki sai an samu wato malamai sun kama su da wasu laifuka a wajen inganta wasu hadisai ke wanda yana ɗaya daga ciki da ke jinya hibban duk da sakacinsa wajen inganta hadisi ya tsara hakim gara gara shi da hakim ibn hudayma kuma ya tsara ibn hibban muslim kuma ya tsara su gaba daya yake bukari kuma su da uwa uba wannan shi ne yasa har yanzu kan bukari ne yake ta magana yake bukari in ka haɗa shi da musulun to musulun kasa yake sosai na farko almajirin sa ne galibi bisa ga al'ada a filgarin malami na gaba da almajirin sa wanda shi ne galibi aka samu a wasu lokuta almajiri zai yi wani malamin sa kuce amma filgari malamin shi yake gaba a kudu ilimin da musulun ya kwankwada bukari shi ne sababinsa shi ne sanadiyarsa har da kai ma jara kutu yana cewa lauyan bukari na ja a muslim balaya ba dan imam bukari ba to da ibnu da muslim bai yi wannan kai kawo da ya cikin ilimi ba da bai je ya kowa a cikin ilimi ba saboda ka bukari shi ne gaba muslim tana bin ta baya muslim ya karbi wani lokaci saboda ma ainihin ya samu fa'ida daga wajen bukari don yi maka tambaya da an samu wajen bukari kuka yake ta ya tara da idansa da ya tsayi da kuka yana nuna bukari na sai ka sa mata ya ba ta hanta hatta littafin sa sahih littafin sa sahih da muslim da ake faɗa kwaikwayon malamin sai bukari ke fara yin littafin sahih muslim sai bukari aljami sai shi kuma muslim ya zo ya kwaikwayi malamin sa wajen yin wannan a littafi da shi da ibn taymiya yake cewa bukari ya dara muslim ne ta ba kusa ba wajen sanin sunanin hadith inda ya nuna hadith ya san abin da yake na sabanin isnadi da abin da yake na sabanin lafuzza da ake samu a cikin hadisi yace duk sanda bukari zai kawo hadisi wanda ku ke kan koro ma na hujjar ku kawo lillolin sa domin kada a rubutu da cewa ainihin wannan lafazi akwai shi a guri kaza ba a bukari bai san da shi ba bukari ya kan kawo don ya nuna cewa ya san da shi amma ga matsayin sa to shi ne yin tafiya ba mu wata ƙa'ida dunkulan biya yace galibi inda duk aka samu ja'in ja da bukari a kan hadisi tsakanin da wasu malamai to sautari bukari ce ke rinjaye yace kuma galibi aka samu jayayya akan wani hadisi tsakanin muslim da manyan malaman hadisi to malamai su ke kada muslim a kan ba to shine sai ba da misalai yace في خلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع في عدة أحاديث من مما خرجها فقال الإمام مسلم أن جاد فيه أو جاد فيه بند بند وكان الصواب فيها مع من نازعه kuma daidai da dacewa yana tare da wanda ya ja da shi ba tare da shi musulun ba kama rawa fi hadisin kusufi kama rawa ba ruwa ba kama rawa ai muslim fi hadisin kusufi kama yadda muslim ya ruwaito cikin hadisin kusufi cikin kitabun kitabun sana inda yake magana kan sallar kusufi يا رويت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات يا رويت سوى النبي صلى الله عليه وسلم يا صلى بخطوطي دركة ركوع أكو أقول أقول ركعة ركوع أكو كذا زي ما قلنا ركعة دي ركوع نوى ركوع شدة كذا وبأربع ركوعات يا عمر رويت سوى النبي صلى الله عليه وسلم يا صلى sallar kusufi ta rana kusufi na rana ya sallaci shi da rukuku guda hudu rukuku guda hudu rukuku guda hudu a kowace raka a rike raka a yi rukuku nawa sama kama rawa annahu sallari ruku'ayi kamar kuma yadda ya ruwaito cewa ya yi sallah ya sallaci sallar kusufi nan da rukuku guda biyu wato kowace raka a rukuni biyu su gada biyu ta rike nan kowace abin da sallar gaba ɗaya raka wani biyu sun kunshi rukuni hudu su gada hudu yake ya ta wannan ruwaye akwai ruwayar aisha da raka mai rukuni biyu akwai kuma ruwayar da aka rubuta daga da aisha mai rukuni hudu ruwayar ubai ibn ubai ruwayar abba ibn abi rabah عن عبيد ابن عمير في كما دقى عائشة أقول كما لركوع رواية جابر رواية أبو الزبير عن جابر أقول لركوع أي من رواية عائشة ذاك هو كده من هشام ابن عروة عن أبيه عن جده لكما رواية الزهري عن عروة عن عائشة wannan kuma ta zo da raka'a ta da ruku'u guda biyu da ita ne muslim ya fara bude babu wasu malamin suka ce galibi muslim yana kaddamar da hadisan da suke masu karfin sannan ya kawo ruwayoyin da suka saba musu don yayi bayanin illar ba wai don ya nuna dogaran da akan su ba a wannan babu in ka ɗauko sai muslim za ga ya fara kawo ruwayoyin aisha ruwa ta ce daga aisha na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar kusufi rana da ruku'u guda biyu a kowace raka raka a biyu ruku'u hudu sujjada hudu da wannan ne muslim ya bude babu bayan ya gama kawo wannan ne ya kawo mai ruku'u uku ya kawo mai ruku'u hudu waɗannan da ya kawo su daga baya su malamai suna cewa ya kawo su ne don ya nuna dillan dan ya nuna ba su inganta ba dan ya nuna rauni to amma dai ana yin abin da ta hanyar kwarewa sai da malamai ne kawai za su zo a nan da akai ɗalibi ne zai fahimta ba za ka yana kawo su ne fi mahallin ta'lim kamar yadda shi da kansa ya faɗa a mukaddima yake wala Allah zai rika kawo ta sai dan ya yi bayanin yin nan to amma bayanin yin nan nasu bayani ne ta hanyar kwarewa wanda Allah ya ba shi ido a cikin ilimin hadisi shi zai iya ganewa to saboda haka ake cewa bukhari muslim ya rawaito waɗannan hadisi duk da cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sau daya ne tak a rayuwarsa ya taɓa yin salatu salatu kutubin shak sau daya ne ya taɓa yi sau daya aka yi kutubin da ya fito ya yi sallah lokacin da ɗansa Ibrahim ya lokacin da ɗan annabi sallallahu alaihi wa sallama Ibrahim yana su a lokacin aka sami kuma kusufi na rana har bawa suke da tanko da mutiyar kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a rana da wata ba ta kusufi dan rayuwar wani ko da mutuwarsa dan an haifi wani ko da wani ya mutu ka ga yadda sunna take koyarwa in ka ga wanda aka wani ya mutu aka kusufi ka ga a rana tana da kin suke so ya mu wallahi abin da za su ke an ga karama ko ba ka bane an ka ko sani wallahi ko wani sai ya mutu rana ko su ni sai a ce bakin ciki take har yin su da ayi annabi ya ce a yadda santa yar kamara na to a wannan lokacin aka yi su ce rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah to kaga sallah da yayi da a ce yayi sallah kutubi sau da yawa sai a ce wani lokaci yayi ruku'u biyu a kowace raka'a wani lokaci ya yi ruku wani lokaci ya yi ruku ko a ce wannan ya yi ta lokaci kaza wanda ya yi ta lokaci kaza sai kuma daga baya malamin su ce wannan bai sunna kamar ya wurin jinta ko ya wurin jinta sai an kala kala duk wanda kuma kai ka yi sunna kamar sai ya sai ya kala kala duk wanda kai kuma sunna kai annabi ya yi wanda a wannan lokaci ya yi wanda a wannan lokaci ya yi wanda a wannan to amma sallar kusufi sau daya kan sunan sunan sallaci ba kaga da zai ce ya ya kan sallah guda daya kuma raka a biyu kuma ya yi sanye da abubuwa daban daban an gane ko to hukun ya kawo wannan sai mu ce ya ce wa sawabu annahu lam yusalli illa bi ruku'i magana da take daidai shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai sallaci sallar kusuri da zai ruku'u guda biyu kada ka ruku'u biyu da cikin sallar kusuri ruku'u biyu a raka'a ta farko ruku'u biyu a raka'a ta biyu sujjada kuma da ban biyu a kowace raka a sujjada biyu saboda ta ga ruku'u guda biyu guda hudu sujjada guda hudu wa annahu lam yusalli al-kusufa illa marratan wahida yawma mata ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai sallaci kusufi ba sai sauke da a rayuwarsa lokacin da ɗansa ibrahim ya mutu wa kad bayyana zalika shafi'i imam shafi'i ya bayyana wannan وهو قول البخاري واحمد بن حنبل في احدى الروايتين عنه وانا شيء مجال البخاري في مجال الامام احمد في احدى الروايتين في الروايه guda biyu da aka rawaito daga imam ahmad shin yayi sallabi salatu ruku'at ne ko kuma da ruku'ai ne ruwayoyi guda biyu daga ahmad ruwaya ta farko ita ce daidai da maganar bukhari da maganar imam shafi'i kuma ita ce daidai wal ahadith allati fiha salat hadisan da suka zo suna cewa ya yi ruku'u guda uku a kowace raka wal arba ko suke cewa ya yi ruku'u hudu a kowace raka fi a cikin wannan sallah ta kusufi annahu sallah yawma ma ibrahim ko ma hadisan duk suna cewa ya yi wannan sallah ne ranar da dan ibrahim ya mutu kaga ce sallah da suke bayani amma kuma wannan yake uku wannan yake hudu wurin ko ta hadisan kuma duk ruku'u biyu kaga sallah ce yake ake bayani amma kuma suka ta zo daban-daban ibnu taymiya ce wa ma'lumun sanannen abu ne a tarihi annahu lam yamut fi yawmai kusufi dan sallan sallah shi ibrahim bai mutu a kwanaki biyu na kusufi ba kwana ɗaya ne mutum ya mutu a kwana biyu ya mutu yau ya mutu mutu gobe ai ba zai ba wala kana lahu ibrahimani kuma ba ibrahim bi annan ke gare shi ba a ce a wani ibrahim din ya mutu ayi kusufi ya ayi raka'a ayi ruku'u a wani kuma an yi tsoro biyu haka ba ta faru ba an gane ko sai bin duniya ya ce wa manna kala annahu ba ta ashira shari fakat kaza kaga wannan maganar kawai fa'ida kawai fa'ida ce ba ta da alaka da musulmi tun da ya koro maganar mutuwar ibrahim dan annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya ga ya baka wata fa'ida kada a wuce wurin haka nan ba tare da ya kara maka wani abu wanda baka tambaye shi ba gyara ne kawai yayi maka to wanda ya yi kuma na kalko cewa annahu shi ibrahim ma da ya mutu akhiru shari ko akhiru shari goma ga wata fa kad kaza wannan sai yayi wani ne ta tambara gaba ba wani mutum ba sakata ya gare da mutum wani dan baragada can yace ai goma ga muharram goma ga muharram ibrahim dan ba yi sallallahu alaihi wasallam yayi ne ya ce da kariya ne saboda kusurki baya kasancewa a tsakiyar kusurkin rana baya kasancewa a tsakiyar wata sai a kasancewa kusurkin wata kuma baya kasancewa a ƙarshen wata sai a tsakiyar wata yana shi ne abin da duk malamai na sana wanda suka san ilmin sana suka suka san da shi أيام الإسلام ko layalin islam kamar ran sha ko sha hudu sha biyar tsakiyar wanda a yawon jirgin nan a lokacin da ake samun kusurki na wata na rana kuma ana samun shi ne layalin sirar kamar layalin sirar lokacin da wata yake bacewa idan wata mai shirin da tara ne yana kuya rana daya idan kuma wata mai talatin da yana kuya rana biyu to a wannan lokacin aka samu kuku ko da aka rubuta da hukumin da ake ko da tafi da hidaya ta a abin alkamari sharu kamari ba sharu kanti ba ba na na bature ba na balata na larabawa wanda muke sha na musulunci ku yi lissafi ku gani duk sanda za a yi ku soke na wata to za ka duba za ka ga cewa ayyamin jin ne suna ayyamin islam lokacin da wata ya fara haske sosai kuma duk lokacin da ku soke na rana ka lissafa kwanakin wata alkamari za ka ga ayyamin jiran riyar wanda yake jahili da ilimin idan masana ilimin saurari suka faɗa sai ya ɗauka duk masu sanin ilimin saurari kuma duk kare da suka faɗa ba gaskiya da aikin dace a zuka da to kamar yadda aka sani al-hilal yana farawa a farkon wata kujewar wata shine farkon wata to haka nan wannan kusufi da kusufi yake kasancewa sanan nan abu ne kamar yadda kasancewa gobe gobe wata rana gobe wata rana ka san zai kenan gobe ku tiro kuma ka san talata kawai ya tafi eh ka san cewa nan da kwana uku wata rana ta yi eh a ya rabu da bani a da da mutum nan da kwana uku alhabi shi da nan dan ka ba da labarin cewa nan da kwana uku alhabi da ta ce ya ce a ya san zai ce a ya sa shi da ya ce cewa duk wanda ya ba ka labari abin da idan idan an salamu da masana irin alfi suka yi ijma'i kan cewa za a samu kusufi na wata ko na rana a lokaci kaza yace da ya fi kuku kawai misali ne da ubangiji da maza ya riga ya ta da shan kawai kamara da ya fi gani kawai misali ne ubangiji ya sa rana da wata ake yi da wanda ya san wannan lissafin ya san manazilul qabr ya san manazilul shams ba wani abu da zai gaya maka gobe ya lokacin a zahar zai shiga lokacin kaza a zai kusa lokacin kaza la'asar zai shiga wannan ba zai bane ilimi ne kamar da kasan gobe talata ba a ta kasan gobe an gane ku to shi da ibn tabi'a yake cewa wanda yake maka ya rasu ibrahim ya rasu akira shahar ke fakar ka gaba ƙarya yake saboda mai ce ƙarya yake saboda ba za su tuki a lokacin an gane su ya sa ɗaya su tuki kariya ce amma ko bai ga maka da ya sa su kariya ba sai ya ce kai tsoron haka nan da barka abu to wannan kala an tawo ba ta ashir shari shari ana yana ce shari muharram ashir shari faqad kadaba to yayi kariya dalilin kariya shine wannan kusufi baya kasancewa sai a ƙarshen wata وكذلك رواه مسلم هكذا مسلم لا يروي ولا حديث ولا له ولا ما تقول أقوى بعد شيء ده أكذا مسلم أصلا an gane ko kuma wanda ya da mutum din shi ke suka da yi mutum din ya yi da Allah mutum ya rubuta hadisin khalaqa Allahu sirrata yawm as-sabt wala hadisi ne da mutum ya rubuta daga Abu Hurairah Allah ya ga mata yarda yana cewa a karan Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadi manzo Allah ya kama hannu da yake ta ya Abu Hurairah inna Allah khalaqa turbata yawm as-sabt wa khalaqa al-jibala yawm al-ahad wa khalaqa ash-shajara يوم الأربعاء وخلق المكروه يوم يوم يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الخميس آه، يوم الأربعاء يوم الأربعاء وخلق ال- أو بث فيها وبث فيها الدابة يوم الخميس وخلق آدم يوم الجمعة في آخر ساعة من ساعاتها بين العصر والليل وبين الليل وبين العصر والليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث قدسي يا سامع أبو هريرة يا أبا هريرة ألا يا أهل الشكر وقايا لا لا السبب يا أهل السجور والجود لا لا النادي يا أهل السجور ranar litinin ya halitti da kuruji abinci da tuni da ya ta'aiki a kankanin bayansa ya halitti su ranar talata ya halitti ainihin ya ya ya ya ya ya ya wata nakan nuna da ya halitti haske ranar laraba sannan kuma ya yata dabbobi masu gudana a doron kasa sai kuma ranar ainihin alhamis ranar juma'a kuma a ƙarshen awoyin juma'a kuma a tsaye a tarihi annabi adam wanda shi ne hadisin da aka rawaito daga abu huraira mutum ya kawo shi ibnu tabiya ce wa la za'ahu fi liman huwa a'lamu minhu wanda ya fi muslim sanin hadisi ya ja da shi akan wannan ka yahya ibnu na'im kamar yahya dan na'im wal bukhari kamar bukhari wa ghayrihi ma da wani kamar malamin bukhari din ali bin madini shi ma ya ja da muslim akan wannan fa bayyanu anna hadha ghalabun sun bayyana cewa wannan hadisin kuskure laita min kalamin nabi sallallahu alaihi wa sallama ba maganar annabi bace sallallahu alaihi wa sallama wal hujjatu ma haula kuma hujja tana tare da waɗannan su ya haya su bukhari su ali bin madini wanda suka ce hadisin ba maganar manzo Allah ba wannan إن هي والحجة مع هؤلاء حجة كانت على هذا الناس فإنه قد ثبت في الكتاب والسنة domin ya tabbata alqur'ani ya tabbata a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama wani ijma ya tabbata a cikin ijma'i anna allah ta'ala khalaqa samawati wal ardi fi sittati ayyam Allah ya halitta sammai da kasa a cikin kwanaki shida hadisin kuma ya faɗi kwanaki bakwai ne to asabar da hadisi sun talata laraba wani kuma bakwai kenan amma alqur'ani da hadisi da ijma'i abinda suke cewa Allah ya rubuta sammai da kasa sun yi suka iya inda rabbakum Allah wa yuhu barakat Allah wa al-ard sun yi suka iya ne sun masa wa al-ard shi ne ya rubuta sammai da kasa a cikin kwanaki shida وأن آخر ما خلقه هو آدم فانشق من ده لسه شيء النبي آدم وكان خلقه يوم الجمعة كان كده يا فارع لسه يوم الأحد هكذا ya fara halitta ranar lahadi sannan kuma aka kare halitta ranar juma an fahimta ko saboda ka adam shi ne karshen wanda aka halitta kuma a jikin sun tabbata cewa daga adam an halitta shi ranar juma wa hada alhadith almukhtalaf fihi wannan hadisin da ake jahiliya a kansa يقتضي انه خلق ذلك في الايام السبعه. في ابي بكر في التاوى في هذا an yi halitta a cikin kwanaki bakwai wa qadru huwa isnadul asaqu min hadha an rawi isnadin da yake wannan inganci bukhari shi ishara zuwa ga wannan a cikin littafin da tarihi bukhari shi ishara zuwa ga wannan isnadi da yake huwa asaqu min hadha wanda yake isnadin da muslim ya kawo anna awwalal khalqi kana yawm al-ahad farko a nuka shi da ranar ranar lahadi wani hadisi kamar da kuka ji wasu daga cikin malamai sun ja a kan ingancinsa a zara mana wasu daga cikin malamai sun ja a kan ingancinsa kamar alifin zamiri yana cewa yana tsammanin ayyukan khalid wanda shi aka ce yaro zuwa jini ayyub na khalid an ubayy da abu sayyid an ilayya yake cewa da Allah mun tabi a wani ya ibrahim ibn abi yahya wato shi wanda ya rubuta hadisin la Allah ya ji shi ne daga Ibrahim ibn Abi Yahya Ibrahim ibn Abi Yahya kuma magadaci da yake na hadisi ya fito daga wani magadaci ne kenan kenan ba Abu Hurairah ba shi ya faɗi magana ba Bukhari kuma ya kawo cewa wasu sun ce abinda aka sani shine wannan maganar magana ce ta Abu Hurairah da ya ji ta magana ce ta Ka'abul Ahbar da Abu Hurairah ya ji a wajensa ba wai magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce kuskure aka samu wani ya ɗaukaka ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da cewa abu hurairah da ji gidan ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba suka ce kuma an aka dubi alqur'ani abin da yake kwana kwanaki shida wannan hadisin kuma ya nuna kwanaki bakwai sannan kuma suka ce wannan hadisin aka dubi za a gaba a yi magana ma halittar sama ba a yi magana halittar sama ba magana halittar sama da kuma a kwanaki shida duk da Allah ya faɗa alƙur'ani cewa yake ya halittu sammai da kasa samawa samawa ko al'am sammai da kasa alƙur'ani yake faɗa da kuma na nufin da faɗi samman ba shi kansa wannan alama ce da suke nuna bai inganta ba sannan kuma in aka dubi waɗancan ayoyi da suka magana halittar halittar sannan da kasa cikin kwanaki shida suna ishara zuwa ga cewa kwanakin farko su ne kwana farko su ne ranar lahadi a ta da dama sun zo akan ranar lahadi a ta da dama sun zo akan ranar lahadi ta ce ranar farko da aka fara halitta sai ta ka ɗauko tafsiri tafsiri malamai tafsirin fadar Allah kula inna kullu tafsiruna bil ladzi khalaqal عرض في يومين له يومين الأحد والاثنين وفي اتفاق وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام في أربعة أيام أي في ثمان أربعة أيام in ka hada ga biyu can na halittar na halittar kasa ga kuma biyu na kafa biyar wasu da albarkatu na bayan kasa su kuma kwanaki biyu in kara da waɗancan biyu sun zama arba'ata ayyam sai sawa'an lisa'ili sai sun man sawa ila sama'i wa yau qalu wa qala la hawla ardu fiha taw'a aw karha qala fa atayna ba'i fa qadahunna sab'a samawati fi yawmayn kaga kwanaki shida sun cika ga hudu can a baya ga kuma abin nan to wasu malaman sun tsaya sun kare musulmi sun ce hadisin muslim ba mai rauni ba hadisi ne sai ko da ta ba qur'ani ba daga cikin waɗanda suka fito suka kare muslim akwai gawantaccen malamin da masanin ilimin hadisi da ilimin rijal abdurrahman bin yahya al-muallim a cikin wani littafin sa mai suna al-anwarul kashifa a ciki ya kawo hujjojin waɗanda suka ce hadisin bai inganta ba yace to amma waɗannan ba hujjoji bane ba hujjoji bane na farko shi wannan Khalid a ayyukan Khalid da ake da ake so a tsora wa laifi malaman hadisi sun karɓe shi sun inganta shi ba mutum ne da za a je kamata a tsora masa laifi ba sannan bayan haka su waɗannan kwanaki da suka ba kwanaki kwana na bakwai da aka faɗa shi da ranar juma'a shi ne samun matsala za a samu kwana bakwai an faɗi magana halitta adamu amma alƙur'ani da hadisi ai ba a ce a cikin kwanaki shida duk ba a halitta adamu a cikin kwanaki shida da Allah ya jari kamar da kasa a cikin an faɗi cewa a cikin ba a halitta adamu sai ba a babu saboda ka wannan kwana na bakwai da ya zo a cikin hadisin ya zo ya faɗi cewa shi ne kwanakin halittar halittar adam saboda ka waɗancan shida na waɗancan halittu ne na waɗancan abubuwa wannan kuma kwana na shida bakwai inda aka faɗa shi ne na halittar adam amma qur'ani ya nuna cewa kafin adam akwai kasa inni ja'ilun fil ardi khalifa kafin halitta adam akwai kasa ba wai bayan ta ba ba nan sai da aka abin nan daga bayan a lokaci da aka rubuce su abin nan ba ya nuna akwai kasa har ma akwai wasu suna rayuwa a doron kasa sai dai suna kai farda kamar da alqur'ani ya ce man ja'ilu fil ardi khalifa qalu an taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa la nusabbihu bi amrika wa nuqaddisu lak kaga shi kenan akwai ma muta akwai ma hadisi da aka yi a doron kasa sau haka alqur'ani ke nuna cewa annabi adam an halitta shi a cikin waɗannan kwanaki shida shida bane sau haka kwana na na bakwai da hadisi ya zo da shi ambaci adam ba zai saba wa waɗannan kwanaki shida da ake magana ba sannan ce cikin kwanakin da aka abubuwan da aka halitta an faɗa halittar haske haske da aka nufin rana baiwa a halittar rana tare da halittar sama saura kamar an yi ishara zuwa ga halittar sama duk da cewa ba a fito karara an ce sama ba amma tun da aka faɗi rana ranar nan kuma za su a sama duk saura ka a lokacin kamar an faɗa halittar sama din kuma an faɗi albarki jawab ranar alhamis aka ce za a ubangiji ya yada masu abubuwan da suke rarrabe a doron kasa suna rayuwa a doron kasa aka faɗi kuma kafin nan aka faɗi a halittar bishiyoyi ranar litinin da wadda ko duka za su rayu ba sai da rana sai da rana rana kuma a sama take kaji kenan wanda yana nuna kenan an sami halittar sama sun shi ba a cikin hadisi wannan duk maganar mu'annabi ce haka kuma yana ganin babu wani abin da yake ya saba a cikin wannan hadisi din wani hadisi din yana maganar kwanaki da ke yadda ranar da aka yi ta halici annabi adam na turbi da alƙali shi ma ya ba da gudunmawar da wajen kare musulun da inganta hadisi ya muka mai tarihi a nan ya kawo maka kaɗan daga cikin abin da ya faɗa a cikin tarihin musa tarihin musa الشيخ ناصر الدين الألباني يقول ولا مطعن في إسناده البتة فقط بقى بالذات التوقع في إسناد الحديث المسلم وليس بمخالف للقرآن في وجه من الوجوه الباني يقول يتابع القرآن بالقوة في البتة خلافا لما توهم بعضهم فقال أنه في الإيمان سكتت سكتت فإن الحديث يفصل كيفية القلب على الأرض وحدها حديث متى مجالة تفني في مجالة ba magana halittar tambayi da kasa cikin kwanaki shida ba an halittu tambayi da kasa cikin kwanaki shida hadisin kuma ya zo yana bayanin halittu kuma da ubangiji ya yi a doron kasa bayanin halittu da ya a doron kasa saura kaga wancan saba da ayyan ba su da sittin da ayyan ba in kun ci albani an gane ko yadda yana bayanin yadda aka yi halitta a doron kasa da ita kadai wa anna zalika kana fi sab'ati ayyam haka ta faru a cikin kwanaki shida wa nassu alqur'ani ala anna khalqa samawati wal ardi kana fi sittati ayyam nassu alqur'ani da yake cewa Allah da tambaye da kasa a cikin kwanaki shida wal ardi fi yawmayni anna lillahi kasa a cikin kwanaki biyu la yu'aridu zalika baya karo da wannan insha Allah باحتمال ان هذا هذه الايام السبعه المذكوره في الحديث وانه اعلى الحديث تحدث لاحتمال ان هذه الايام السبعه المذكوره في الحديث domin yiwuwar waɗannan kwanaki bakwai din da aka ambata a wannan hadisi wa annahu shi wannan hadisi ta haddada an marhalatin min marahil tasawwur qalbi ala wajhi al-ardh yana fadar wani zango na zango zango na na na samar da halitta a bisa doron kasa wani zango ne ake bayani kawai a cikin sa hatta fara tsari hatta littattafan hatta zama ta dace dan adam ya rayu a ciki zai yi ajibu mu yace abin da ke karfafa wannan annal qur'ana yazkuru anna ba'd al-ayyam inda Allah ta'ala sana al-qur'ani a wani yana faɗan cewa kwanaki sashin kwanaki a wurin Allah yakan zama kamar wasu kwanaki a gurin Allah suka zama kamar shekara dubu wa babu hali kidarin hamsin da aiki sana wasu kuma da kidarin shekara dubu hamsin faman ma yau an takuna al'ayyamu sun an takuna al'ayyamu sun ta min hadar kabili da zai hana kwanaki shida sun su zama irin waɗancan wal ayyamu sab'a waɗannan kuma kwanakin min ayyami na daga cikin irin kwanakin da muka sani كما هو سبيل الحديث كما الحديث من سبيل الله يقول لا حديث يمكن ثلاثة إلى أربعة حديث ولا ما ممكن من كذا هذا التقوى الشيء على أنت فدا وإذا ما إيه وانت ألا فدا وإن يوم عند ربك قال بذلك لله توجه وانت اللسان دبر ولا اللسان دبر إن جاء الباني وإلى إذن فلا تعارض بينه وبين القرآن ذلك كلام بعض قوي فكان وانا حديث يرى مغنى من كم من جنب دبر القرآن هو يرى مغنى كم ومن haka al-mu'allimi a cikin al'amar al-katiba da albani a cikin talibin mishkatul masali da kuma cikin sahiha abin nan kulkulat da hadisi sahiha ya tsaya ya tsare wannan amma za mu gudu bakin wannan da mai gabanin manya-manyan malamai gabanin da sun illanta hadisi hadisi hadisi imam bukhari ya hayar mai sannan har da rokan sa shi kanta wato ibn tabiya babu shakka idan wajen warware illar hadisi ne waɗancan malamai su ne gaba kamar yadda shi kanta ibn tabiya abin da yake koyar da malamai hawa hawa ne su kansu malaman hadisi عليم البديل إن لا تلاوة علم الحديث إن لا تلاوة إلا علم الحديث كما لا ترك الوضع الإمام البخاري في بعض ثمن جمال لا يعلم بديل كمان كمان جمال بديل على جمال بديل إلى أن يكون هناك كتاب إلا كمان الحديث أو لا كمان الحديث عند ذلك kaga anan ma anan ma an kada muslim duk da waɗannan malaman biyu su da ke biya haɗu. Ai ba da wani abinci ko wannan ba da. Ba wani abinci biya ba ne, a nan kawai ya biya da maka dami. Kuma albani na cewa an samu maka mutaba. Yana da wanda suka maka mutaba, sai da bai kaɗai ka da abincin ba. idan jami'in za a kai shi to ko wani hadisin daban dai ibn tabiya da yana kawo maka yadda bukhari ya dala muslim to waka zalika rawa ba ruwiya ba waka zalika rawa anna aba sufyan lamma aslama talaba min nabi sallallahu alaihi wasallam an yatajawwaja bi ummi habiba wa an yaqila muawiyata kafidan وغلقه في ذلك طائفة من الكفار هكذا مسلم يا رويت شيئا أبو سفيان يا إن دي مسلمتا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يا رضا الفرما لدى النبي صلى الله عليه وسلم أن لو أن يتزوج بأم حبيبة يا رضا الفرما النبي صلى الله عليه وسلم أو أنت أم حبيبة وأن يتخذ معاوية كاتبا يقوم ريكي معاوية أبدا يريد سامة وحي وغلبه في ذلك ما يكون من الكفار جماعة تكون على بعض sun kuskurantar da musulun akan haka jama'a daga cikin farin mahaddata hadisi sun kuskurantar da musulun akan wannan riwaya riwayar nan a riwaya ce ta ta ikrima ibn ammar shi kuma daga abu zubai daga abdullahi dan abbas cewa lokacin da abu sufyan ya musulunta ya musulmi suka da mutamanta ba ya san zama yin da yake ba ba ya san zama ta magana shi ne da ya damu sosai a yadda ruwa suke cewa sai ka gura annabi sallallahu alaihi wasallam yake ina roƙonka alfarma guda uku dan Allah ta bani wanda ya an baka kuma bai faɗa ba wanda ya an baka alfarma da kake nema shafar ma ta farko ka auri ta ummu habiba annabi ya ce to an karba alfarma ta biyu ka dauki dana muawiya a matsayin da rubuta wa'ayi annabi ya ce an karba alfarma ta uku yace ka dora ni ka shugabantar da ni in yi jagorancin wata rinjina ta musulmi in yaji kafirai kamar yadda da nake yakar musulmi zan yace an ba haka hadisin ya zo da malamai suka ce wannan hadisin ba gaskiya ba sai da hadu ya ce wannan hadisin ƙarya ne kuma ikire ba shi ne makare ikire ba ibn ammar in dai ibn ammar ba makare shi ne shi ne ba wannan magana shi dai da hadu da zafin ta amma ikire ba ibn ammar karɓaɓɓen malamin mutum ne a dai ya ce a ce ba ce ce makare shi ne sanin kowa ne a tarihi a sura da ake yadda aka karanta ummu habiba da farko tana aure abdullahi bin jahsh ya musulunta da musulunta suka yi hijira zuwa habasha wanda sun ka hijira a sallallahu alaihi wasallam suka je can habasha da fi zalika ba'ifatun min al-kuffar jama'a daga cikin malaman hadisi manya-manya suka ce yayi kuskure to shine ibn taymiya da ya daura bakin magana gaba daya yace walakin jumhur mutun sahihain mafi yawa daga cikin hadisan da suke cikin sahihain muttafaqun alaiha bayna a'immatul hadisi abide da malamai limamai masana hadisi suka yadda da su suka yi ijma'i akan su talaqqawha bil qabuli suka karbe ta hannu biyu suka karbi wannan hadisai hannu biyu wa ajma'u alaiha suka yi ijma'i wa hum ya'lamuna ilman qat'iyyan suna sane sane wanda babu shakka ciki annan nabi sallallahu alaihi wasallam qalaha zalla ya faɗi waɗannan hadisai wa basul kalam fi hada yace shin fada magana akan wannan matsala lahu mawdu'un akhar ba anan za a yi ta ba wannan duk ba bai shin fada magana ba mu ya shin fada ko ban san ya za a yi ba maganganun ta haka suke zuwa kakan littafin ibn taymiya da yawa wasu sun bace dan bid'a sun yi ta kona littafansa amma duk da haka Allah ya kubutar da mafi yawa daga ciki amma ibn taymiya ai ya rubuta littafai yana ɗaya daga cikin wanda suka kowa rubuce rubuce a duniya a tarihin duniya duka ba wai tarihin musulmi a tarihin duniya gaba daya amma yan bid'a sun yi tar koya littafan da suna kona su ko abdul qadir al-jazairi wani wani wani wani mai mulki da aka yi a ƙasar Siriya dan bid'a ne babba yayi ta sa ana tara masa littafai ibn taymiya yana konawa Allah ya isa to a takaicen takaitawa malamai suna magana da ilimi a duk sanda suka yi magana akan wani hadisi da ya faɗo cikin bukari ko muslim suka ce bai inganta ba ko akwai magana akan suna magana ne bisa hasken ilimin hadisi ba shaci faɗi ba ba kawai mutum ya yi tunanin cewa ai ya saba wa hankali na ba bara in kore shi a'a suna dogaro ne akan abin da ya tabbata na ilimi abin da ya tabbata na kwarewarsu a cikin wannan fanni saboda haka za mu ga a yanzu bai yiwuwa wani haka kawai ya zo iri wani hadisi ya duba wani hadisi daga cikin hadisan sai haini ya ce shi yana da ta cewa a kanta ko bai yarda da shi ba a ce a ina ya taba ganin wani malami ya yi magana akan wannan hadisi ya ce bai sani bai gani ba amma shi a matsayinsa na shi ya isa yi karya yake saboda hadisan hadisan bukari da muslim in ka ture waɗannan da malamai suka yi magana a kansu shi ma wasu malaman ba su sallama ba kamar yadda kuka ji wasu malaman ba su sallama ba sun tsaya sun kare muslim sun ko sun kare ainihin bukari to in ka ture waɗannan babu kuma wani wanda yau ya isa ya zo ya tsiri wata magana wanda za a ce duk ta kuya a gaban ta kuya daga waɗannan malamai tare da cewa littattafan nan guda biyu babu littafin da aka yi musu fidiya irin nan da aka sai da littafin nan bukari da muslim in ka ɗauke tafsirin alkur'ani mai girma babu littafin da ya samu girma kamar waɗanda littattafai guda biyu sun biyo alkarnai daban-daban al'ummomi daban-daban mazhabobi daban-daban malamai iri-iri kala-kala masu masana fanni iri-iri a ce duk gaba ɗayansu idan su bai kai kan hadisin da kai yau ka gano mai rauni bane su ba su gano haka ba wannan ba zai yiwu ba ilimi ba yake ki ba gaba yayi ba ba yake in ka tara tara tara komawa zamanin annabi sallallahu alaihi kana kara kusanci da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ilimi a lokacin ya fi ya fi karfi bil jumla saboda haka wannan da ita ce a yar zamiya da ibnu taymiya ya dan yi kadan domin ya baku wani haske akan ilimin hadisi akan abin da ya shafi bukari da muslim da sauran malaman hadisi kafin ya koma kan maganarsa ta tawassuli da zati wanda shine za mu karanta insha Allah wani hadisin da ban ibn Taymiya zai baro wanda zai magana akan sa cewa bai inganta ba Annabi sallallahu alaihi wasallam bai fade shi ba bisa hujjoji da dalilai wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in abinda shi wannan yake ku faɗa wani dan uwansa ya bugo masa waya ya ce wani mutum a Lagos ya tashi a masallaci ya ce za a yi faɗa tsakanin Hausawa da Yarabawa kuma daman ya san fada kuma an yi fada yanzu ma kuma gashi ya fada saboda haka wasu ke ta za su tattaro kayan su gudu shi ne ce yaya maganar wannan babu shakka wannan iblis ne shaidan ne ya kamata idan ya fada kama a masa duka ka a kyale ke kai labari mugu ne mai san mai san husuma da fatan rigima ta faru waye sanar da shi gaibin me zai faru idan ma shi ne mai hada fadan ya kamata a sani da ya zarar ya irin wannan magana kamata a kama shi a danka shi ga jami'an tsaro a bai kamata musulmi ya yarda cewa wai shi mutumin ya san gaibu ba shi yasa yake ba da labari domin a dauki mataki ko kuma mutane su yi kokarin gujewa da rayuwar kada a yarda da wannan ba wanda ya san me zai faru gobe babu wata rai wala ta wala ta ma za ta tsibu gadan babu wata rai da ta san me zai faru gobe me za ta suruta gobe annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa an yabe shi aka ce da shi a wasila da biyun ya alamu ma fi gadi a cikin mu akwai annabin da ya san me zai faru gobe annabi ya yi tsawa ya daka tsawa ga mai fadar wannan yace kada sake fadar wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gobe ba bai san me zai faru gobe ba ballantana mutum ya zo ya ce ai kaza da kaza zai faru haka kawai mutum ya shaci faɗi ya ya shaci faɗi kuma ya tashi faɗa bakon ya faɗa alheri ma sai faɗi tsiya ya faɗi sharri ya faɗi tashin hankali abu shakka bai kamata musulmi ya ya yarda da wannan ba kuma mai faɗa irin wannan ya kamata su kansu da da hausawan da yarabawa su ɗau mataki a kansa gaba ɗaya a ga sun haɗu sun ci kwalar da sun tume shi an je an kai shi gaban ainihin hukuma domin ta lagartar da shi domin irin wannan maganganu din inda babu ma a wato tunanin fitina din shi yake hayayyen mota yake tayar da ita su waɗancan su ji cewa a tun da dai har ana faɗar za a yi rigima to kenan mu ana mana wani mummunan shi su ma waɗannan su ce a to tun da za a yi rigima kenan ana da ana mana tanadi to haka dan abu kaɗan da zai faru sai ga ya koma rigima ya koma faɗa karshe sai a yi faɗace faɗace shi kuma haka yake so kila yana tallata wani wani matsayi ne nashi na ta yadda zai samu wani abu na duniya idan yana faɗar haka zai ce ai wata wannan yana sanin me yake gudana me zai faru gobe da haka sai a je ana ba shi kuɗi shi kuma yana yi mutane ƙarya yana kamata ya ɗau mataki a kansa bai kamata a yi ta guriya ba haka ta guriya na nuna ba aƙida da wannan ta gudu ba da aƙida wannan kuma yake cewa wannan hadisin sahihi ne ko ba sahihi ba kazabal munajjimuna wa in sadaku ko walau sadaku wato masu masu ilimin taurari sun yi karya ko da kuma gaskiya suka faɗa wannan ba hadisi bane ba hadisi bane akwai akwai abin da ake kira at-tanji at-tanji babu shakka haramun ne mutum ya ce ya san gaibi ta hanyar a taurari sun sanar da shi gaibi akwai kuma ilmul falak akwai ilimin lissafi lissafin kwanakin wata hudowarsa da faduwarsa da sauran wanda alkur'ani ya zo da shi akwai abinda lokacin larabawa kafin zuwa musulunci ba su da ma abinda suke lissafi da shi da ma gane da rabci inda suke kudu ko yamma ko arewa sai taurari kamar da Allah ke bin najmuhum yahtadun saboda wannan daban sannan kuma ilmu tanjim shi kuma wanda za a dinga buga kasa a ce za ka yi arziki ko za ka tsaya ce a ce wani yana maka kulle kulle wasu mutane suna maka kulle kulle a cikin su akwai wani dogo fari akwai wani dogo baki za ka ga kullum ka dora maka dariya kawai sai ka samu dan uwan ka ce ai kana jin wannan malami yake nufi to wannan ƙarya ne ba gaskiya bane wannan ba hadisi bane wannan kuma yana cewa ne gaskiyar abinda wasu suke cewa ana dan malik idan yana alwala ya zo kafar su sai ya shafa baya wankewa kuma ya taba yi wa ya taba yi wa hajjaj ibn yusuf raddi akan ba za a wanke kafa ba a alwala wannan karya ce irin karyar yan shi'a ce yan shi'a su ne ba sa wanke kafa ba wai safar kufi ba ba sa wanke kafa a alwala sai dai su shafa kada ita ce koyarwar shi'a kuma ba ta yadda shafar kufi ba kaga wani wa wani tukka da warwara wata ballagaza wai ba za a wanke kafar ba in tana buɗe sai dai a shafa ta amma kuma tana kufi sai a cire ba a yadda da shafar kufi ba kuma to sai za a ga shafar kufi malamai ma suna sa cikin akida saboda a sha bamban wato a bambanta da da yan bid'a da rafilawa sai ga malamai suna wa nara al-matha ala al-khuffayn da ruwa gida tawiya gida tawiya wa nara al-matha ala al-khuffayn mu mun yadda mun kudure ana tafa akan kufi dan dan da baka duba in bid'a bane an fahimta ko magana cewa ana yana shafa baya wankewa ba kuma kufi yake shafa ba kariya yake wa ana dan malik su da babu sai daga da imanin ana tun ba ba sai daga musulunci ba wannan kuma yake cewa wannan kuma yake cewa menene bayani akan wannan hadisi jundub yake cewa ya ba aiki sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin kafin ya mutu da kwana biyar kafin ya mutu da kwana biyar yana cewa inni azra ila Allah an yakuna li minkum qalil ina kubuta zuwa ga Allah a ce akwai wani badadai da na riga daga cikin qala Allah fa inna Allah takhadani fa inna Allah ta'ala qad takhadani qalilan ubangiji ya rike ni badadai kamar takhadha Ibrahim qalilan kamar yadda ya rike annabi Ibrahim badadai walau kuntu walau kuntu muttakhidan min ummati qalilan la takhadtu ala bakr qalilan da a ce a cikin al'umma ta akwai wanda zan dauka da wannan matsayi na badadai da ya zama shine sayyidina Abubakar ala wa inna man kana qablakum kanu yatasuruna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid ku saurara waɗanda suka gabace ku sun kasance suna mayar da kaburburan annabawansu da mutanen kirki cikin su masallatai gurin sallah ala fala tattakhizul qubura masajida yace to kada ku riki kaburbura a matsayin masallatai fa inni anhaakum an zalika ila hana ku ga wannan wannan hadisi yana da cikin sahih sahih bukhari sahih muslim hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kafin ya bar duniya da kwana biyar annabi sallallahu alaihi wasallama bai riki wani khalil ba wato bai bai riki wani ba da dai ba domin hulla kamar da muka saba karantawa a cikin littafin al-ubudiyya hulla ita ce ghayatul mahabba soyayya ta koli soyayya ta karshi annabi sallallahu alaihi wasallama soyayya shi ta karshe ga ubangiji sa da a ce akwai wanda zai ma wani irin wannan soyayya tuna da ta abubakar wannan kuma yake cewa menene ingancin wannan hadisin da yake cewa wanda ya dace qur'ani ya bari ya zube yana da narko hadisi yana cikin tirmidhi duk da cewa ina ina so in duba ingancin sa amma ina sha'afa amma hadisi yana tirmidhi ba ni da tabbaci akwai ingancin sa yanzu sai dai nan gaba wannan kuma yake yana ta karin bayani game da salatul kusuf yana son darasi kenan akan salatul kusuf a takaice salatul kusuf sallah ce raka'o'i guda biyu raka'a ta farko liman zai tsaya yayin karatu mai tsawo yayin karatu mai tsawo yayin ruku'u baya karanta fatiha da sura karatu mai tsawo zai ruku'u yayin ruku'u zai dade ruku'u kwatankacin kusa da tsayuwarsa a dadewa ba wai kamar tsayuwar ba kusa da tsayuwar sannan ya dago in ya dago sai kuma yin karatu karatu mai tsawo da bai kai na farko ba sai kuma yin ruku'u ruku'un da bai kai tsayuwar ba an gane ko sannan kuma sai ya tafi sujjada in yi tafi sujjada zai dade gwargwada kusa da tsayuwarsa amma da ta kai tsayuwarsa sai ya dago ya dade a zaune sannan ya koma ya sujjada sannan ya raka a ta biyu kwatankwacin haka sannan ya sallabe sannan liman ya tashi ya hudu ba wannan ita ce salat alkusu sai alkusu eh a bayyana dama a bayyana zai yi karatun ana ji eh kusufin rana ko kusufin wata duk ɗaya ne da na rana da na wata duk ɗaya ne kowanne ana kira shi kusuf kusuf kowanne ana gaya masa kalmar da ake gaya wa ɗan ana cewa kusuf na wata ana cewa kusuf na rana ana cewa kusuf na wata ana cewa kusuf na rana shi ne yanzu na faɗa a ce kusuf kusuf duk ɗaya ko ka ce kusuf ko ka ce kusuf kuma dukkanin su ana ana amfani da wannan anan ana amfani da wannan anan ba wai kamar da suka ce kusuf na rana kusuf na wata wasu kuma suka akata wasu kuma suka ce ana yin amfani da shi a lugha duka biyu kuma wannan shine shine daidai hadisin zaga in كتفت الشمس او ان خسفت الشمس هذا لو ان وخسف القمر خاسع بالخاء بالخاء شوف انا افاني بسوء اولا ده ولا لا ان القمر الشمس والكهف لا ينكسفان بالكهف لو انا افاني ده كاف ان كاف من اقوى من ايه ده اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقيننا تمول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وافكارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك